alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd a wannan shine darasi na biyar na ƙarshe a cikin daura ta littafin ashmawi har yanzu muna bayani a ɓangaren azumi kahin mu ci gaba zan so mu ɗan yi tsokaci akan niyya da kuma abubuwan da ke lalata azumi mun gani a baya malam ya ce anniyatu min shurutu sihhati lisiyami niyya tana daga cikin sharadi na ingancin azumi yace nafila da kuma farilla to bangaren nafila magana mafi inganci shine nafila ba ko da yaushe yake dole sai an mata niyya ba sai nafilar da take da sababi irin kaman azumi na ashura irin su azumin arafa su irin wannan ana musu niyya dole tun kamin a ɗauki azumi sai an kwana da niyya to amma irin azumi wanda yake asiyamul mutlaq irin azumi na nafila wanda mutum zai iya yi a kowane lokaci to shi irin wannan azumin ba dole sai an yi niyya ba domin ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha take cewa wata ran manzo Allah yakan zo a gida ya tambaya akwai abinci na kari in aka ce babu sai ya ce fa inni idan sa'imun to kawai zan wuce da azumi an kwana da niyyar azumi yau yanzu da aka ga babu abincin ne za a mi za a ci gaba da azumi haka kuma wata ran ya tashi da azumi ko da sahiya ta waye sai ya ga sai aka kawo abinci busan da ya tashi da azumi ba sai Aisha ta ce masa ga abinci sai ya ce ni fa na tashi da azumi amma kawo abincin wannan ba irin na bari bane sai manzo Allah ya ci abincin shi kun ga wannan yake nuna shi azumi na nafila kana da damar ka doka duk lokacin da ka so kuma kana da damar ka me ka aje duk lokacin da ka so kenan shi azumi na nafila ya halatta a tsakiyar rana kai niyyar shi lokacin da muka yi wannan karatun aka ce muna azumin nafila shi kowane lokaci kana iya kai niyyar yin shi to niyyar da nake yi sai sahiya ta waye in so abincin kari na in ci sai in ce azumi nake sai in ce na yi suhur yanzu azumi zan yi to sai daga baya na gane a ashe abin da ake nufi matukar baka ci komi ba da asuba ana gane da ke ko ana nufi kowane lokaci ne a cikin ini in dai baka ci komi ba to kana iya daga lokacin ka dauni ka dauni ya azumi kaga wannan azumin dai da yake da gwabraye ka tashi ka yi lattin kwana ko daga tashi karfe goma sha ɗai masu karin sahiya duk sun watse ana gane da ke ko kuma ka buga ka buga ga rogo ma ya kiya to kawai sai ka ce na tafi da azumi to wannan babu lahi kuma azumin za ka samu lada a kai wannan shi ne kenan a ko da bayan kowane lokaci in dai baka ci abinci ba in dai baka ci abinci ba kana iya ka ka tai da niyyar azumi to sai mas'ala ta biyu shine dangane da abin da ke kare azumi na ci ko na sha ka'ida da take walwali wannan shine malamai suka ce yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taghdhiyati fi ghayrihi yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taghdhiyati fi ghayrihi duk abin da ya shiga al-manfadul mu'tad shine baki ana gan da ke ko ma'ana duk abin da ya shiga ta baki to kai tsaye in dai har ya shiga cikin ya biya ta makoshi ya shiga ciki ya lalata azumi ɗai ne a matsayin abinci aka kisa ko ba matsayin abinci ba shine yughallabu janibul manfadil mu'tad duk abin da ya shiga sai kuma yughallabu janibut tazriyati fi ghairihi amma in ba hanya ba wadda take ta saba ba kamar ta baki to shi wannan abin da ya shiga a ciki za a lura a matsayin abinci aka sa shi ko kuma a matsayin wani abu wanda ba abinci ba to in a ba a matsayin abinci ba ne to bai kare azumi in kuma matsayin abinci ne to ya kare ne azumi bil misali yastadhi al maqal serum kala biyu ne ko akwai serum na ƙarin ƙarfin jiki shi a matsayin abinci yake akwai serum na me na magani to in aka sa maka serum na ƙarin ƙarfin jiki shi a matsayin me yake abinci kenan yana kare azumi ko bai karewa yana karewa amma in aka sa maka a matsayin magani ai baya me baya me baya kare azumi amma da a ce ta baki aka sa maka serum kin azumin ya kare ko bai kare ba shine ma'anan yughallabu janibul manfadil mu'tad wa yughallabu janibut taghziyati fi ghairihi kenan duk duk abin da ba manfazul mu'tad ba in dai aka sa shi ya shiga ciki to in dai ba abinci bane baya lalata azumi misalin kenan irin wannan da ake dafawa na mi wannan na na ruwa da ake dallahawa ga idanu da a ce ta baki ka dallafa shi azumi ya mi duk da ba abinci bane amma da yake ka sa shi ne manfazu ghairil mu'tad hanya wadda ba ita aka saba cin sa abinci da ita ba shi yasa azumin bai mi ba bai lalace ba wannan shine kenan kenan misali irin su allura irin su serum za a lura allura ta karin karin jiki ce serum na karin karin jiki ne da abin da ya kama da haka shi dai baki duk abin da ya shiga ta nan azumi ya ne wasu malamai suna sa hanci shi ma a man fazul mutat ana gane da ke ko hanci tunda shi ma in aka sa abinci yana biyawa ta ina ta makoshi abinci yana biya ta makoshi na'am wallahu ta'ala a'lam za mu zo ga ina muka tsaya walmurdi'u idha khafat ala ala waladiha wa lam tajid man tasta'jiruhu lahu mai shayarwa nan ne ko na ita ma mas'ala ta baya tana bukatan karin bayani mai shayarwa muharo daga nan walhamilu walhamilu idha khafat ala ma fi batniha mace mai ciki idan ta ji tsoron in ta ɗau azumi abin da ke cikin cikinta zai iya cutuwa aftarat to za ta iya ta aje wannan azumin walam tut'im ba za ta ciyar ba wa qad qila tut'imu wasu malamai kuma sun ce za ta ciyar wannan ita ma mas'ala ce mai hwadi game da mai ciki mai ciki kala biyu ce mai ciki wadda cikin ta ya kai wata nawa ya kai wata nawa hudu da mai ciki wadda cikinta bai kai wata nawa ba hudu to a fiqihu da kaji ana zance ana nuna mai ciki wadda cikinta ya kai wata nawa hudu dan shi lokacin an busa ma jaririn rai to ita wannan in ta aje azumi to dalilin wa ta aje danta amma in ciki bai kai wata hudu ba duk azumin da mace za ta aje za a ba ta matsayin mara lahiya ne kenan za ta mi za ta mi za ta ramka azumin kawan bahar ne ai kun san bahar dai ko kawan bahar ne ya kamu da rashin lahiya ba bai dauki azumi ba ya zai zai rama azumin ko yawwa ita ma haka to amma in cikin ya wuce wata hudu in ta aje azumin ne dalilin tsoron kada cikin ta ya cutu da mafi yawanci da mace ta aje azumi da ciki dalilin menene cikin ne to shi wannan ba za ta ramka azumin ba wasu malamai suka ce ba za ta ramka ba ciyarwa kawai za ta yi ana gan da kyau ko wasu malamai suka ce za ta ciyar za ta ciyar kuma ta ramka wasu kuma suka ce za ta mi na ukun wannan mu haɗi ba za ta ramka amma magana mafi inganci shine ba za ta ramka wannan azumin ba ciyarwa kawai za ta yi don ma ina kyautu zaton an samu malaman da suka ce har cewa ba za ta yi ba amma dai a ciyarwar shine yahi amma dai ramkawar ba za ta ramka ba wallahu ta'ala a'lam malam yace wal murdi'u idha khafat ala walidiha wa lam tajid man tasta'jiruhu lahu mai shayar da yaro idan ta ji tsoro akan ɗanta da take shayarwa zai iya cutuwa in ta ɗau azumi wa lam tajid man tasta'jiruhu lahu bata samu wadda za ta ɗaukar hayar ta ba ta shayar mata da ɗanta kun san a da ana ɗaukar hayar masu shayar da jarirai aw lam yakbal ghayraha ko kuma yaron ya ki karbar wata in ba ita ba akwai yaran da su in ba nonon uwarsu ba su shan na kowa aftarat to tana iya ta aje azumi wa at'amat amma ita za ta ciyar ana gan da kyau ko nan bu su kawo ramko ba amma suna nihin haramka ma za ta yi wa kazalika shaykhul harim haka shi ma lattizo wanda ya tsufa sosai yut'imu zai ciyar idza aftara idan ya idan ya aji azumi wa mithluhu man farrata fi qada'i ramadana misalin shi kuma wanda ya sakaci game da biyan azumin ramadana hatta dakhala alaihi ramadanun akhar har sai da wani ramadan ya biyo a kansa shi ma zai yi kaffara ana biyarki azumi biki biya shi ba har wani wata ya zo na azumi to dalilin wannan sai kin yi kaffara kuma sai kin ramka wannan azumi amma magana mafi inganci babu kaffara sai dai ramko sai dai kina da laifi ki istighfari da tuba malam yace wal it'amu fi hadha kullihi muddun an kulli yawmin ciyar wanda aka ce ayi shine a ciyar da muddi guda a kowace rana yaqdihi da zai biya ma'ana duk ranar da aka ake biyan sa na biya sai ya kilga wannan ranakun ya hudda adadin muddu da zai sadaka da shi wa yustahabbu lis-sa'imi kaffu lisanihi mustahabbi ne ga mai azumi ana so ga mai azumi ya kame halshensa ma'ana ya kame halshensa daga magunguna wanda ba su dace ba mallam ya da'a qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda yana azumi bai kame halshensa ba to Allah bai da bukatar azumin sa shi yasa wani mai hikima yake cewa la sama man lam yar'a haqqa mujawiri aw qala sharran aw da'a li khirabi as-sawm tasfidu al-gharaiz jumlatan wa taharrur min ribqatin bi riqabi yace duk wanda bai kame harshen sa ba to bai azumi ba domin shi azumi wata garkuwa ce wani bukliye ne da yake kare ka daga sabon Allah yace wa ta'jilu qada'i ma fi dimmatihi min as-sawmi kuma ana so mutum ya biya abin da yake a kansa shi ne mafi zimmatihi ya biya abin da yake a kansa na azumi wata tabu'uhu kuma ya bi shi ana biyanka azumi goma to ana so malam yace mustahabbi ne azumin nan ka yi shi guda goma jere jere da juna ba dole bane wa yustahabbu sawmu yawmi arafa li ghairi al-hajj kuma mustahabbi ne ana son azumin arafa ga wanda baya cikin aikin hajji wa saumu ashri dhilhijja da azumin kwana goma na watan zulhijja wal muharram da kuma azumin watan muharram wa rajab da azumin watan rajab wa sha'bana da kuma sha'ban rajab ai kun san rajab ko to kun ji uwayenmu da suke azumin tsohi ga inda suka samo shi ana gani da ke ko malaman fikihu an ce musu mustahabbi ne yin wannan azumi kuma sai aka ce tsohi su yi dacewa su yi ai kaga hankali ma baya dauka ko tsoho da aka ce ma na farillan ma an yahe mishi an doke mishi ya ciyar a da hoyin da tsohi ke gogoriyan azumin tsohi ba su gogoriyan azumin farilla to wannan duka bai tabbata ba amma azumin sha'ban shi ya tabbata hadisi manzo Allah yana babu azumin da yake yawan azumi kamar azumin kamar watan sha'ban inji Aisha radiyallahu anha wa thalathati ayyamin min kulli shahrin da azumi na kwana uku na kowanne wata kowanne wata kamin ya shuɗe kai azumi guda uku manzo Allah yace wa zalika ka siyamid dahri domin alhasanatu bi ashri amsalha in kana duk wata in kana azumi kwana uku to kamar watan gaba ɗaya kayi azumi ne ni shi yasa duk ragwancin kai kokari dai kada wata ya wuce ba kai azumi uku ba wa kariha malikun an takuna albiza imam malik yana ganin makruhi ne ya kasance wannan kwanakin guda uku na azumi da zaka yi na wata ya kasance kwanakin haske me ake ce ma ayyamul bid su ne kwana na goma sha uku da sha hudu da sha biyar su ne ayyamul bid ana ce musu ayyamul bid ne su ne tura suke ce ma les jours blancs don su ne ranakun da wata yahi yayi haske to imamu malik yana ganin makruhi ne yin azumin a wannan kwanakin lifararihi min at-tahdidi lifararihi min at-tahdidi yayi wannan ne dan saboda gujin guje ma kayyade wannan kwanakin ma'ana dan kada mutane su dauka sai wannan kwanakin kawai za a yi wannan azumin to sai dai wannan maganar kun gani ai ta saba manashin hadisi ko yawwa abin da ya tabbata mustahabbi shine wannan shine mutun yayi a wannan kwanakin guda uku na ayyamul bid ana gane da kyau ko shi yake kenan ba makruhi bane kishiyar yanda yazo a wannan littafin bal mustahabbi ne an yi son ayi wannan kwanakin guda uku na haske amma in bai samu ba to duk ranar da ta samu wa kaza kariha siyami siyama sittatin min shawwal haka kuma imamu malik ya karhanta yin azumi na kwana shidda na watan shawwal azumin rakiya in ji hausa ko makafata an yulhika haljahilu bi ramadana don tsoron jahilai su hada shi da ramadana su yi tsammanin wannan ma azumin ramadana ne ma'ana ramadana kenan wata guda ne da kwana nawa da kwana shidda to kun gani duka wannan maganar ta saba mami ka saba mana shi kaga irin wannan mangunan ne in muka zo sai mu ce rahimallahu malikan Allah ya ji kan imamu malik amma ga abin hadisi ya tabbatar imamu malik shi da kanshi yake cewa kullun yu'khadhu minhu wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr a masallacin manzo Allah ya faɗi haka yace kowanne mutum in yi magana yana iya yin daidai yana iya kuskure in ba mai wannan kabarin ba kowa ana iya karba da gare sa ko a mayar masa in ba wannan mai kabarin ba to kun gani idan wani ya jaye da kai akan haka sai ka faɗa mishi shi malamin da kai shi faɗi wannan domin imamu malik akwai hadisan da ya rasu bai bai mi ba ba su isko shi ba shi yasa zai iya ba da fatawa kishiyar hadisi to daga baya idan aka ga hadisin sai a aje fatawarsa a yi mi a yi haiki da hadisi a yi aiki da hadisi malam yace wa yukrahu zawqul milhi lis-sa'im makruhi ne kuma dandana gishiri ga mai azumi yana nufin dandanan miya ko kuma dandanan lemi misali mutum ne yake yake wani ji wani abun sha sai dandana ji sukari ya kama ko in miya ce gishiri ya kama ko bai kama ba makruhi ne amma ba haramun bane fa in fa'ala zalika wa majjahu idan mutum yayi haka ya lasa wata miya ko wani abu nan ya ji gishirin sa ko zakin sa da ya lasa sai ya sai ya zubar da abun nan da ya lasa wa lam yasil ila halqihi minhu shay'un komi bai isa wajen makoshin sa ba fala shay alaihi babu komai akan sa mafhumul mukhalafa fa yawa idan ya wuce makoshi sai an mi sai kenan ku kun ji mata masu ɗanɗanan miya idan kika ɗanɗana daɗin miya ya kai makoshi to azumi ya mi ya kare ko kuma tuzurai masu shirya gumba ka sai in ana in za a in zai shirya gumba sai ya sa gishi sai ya sa sukari to sai ya lasa dan yi sukari ko tritop ya isa ko bai isa ba bawan Allah har girki ma ko akwai masu yi makan su girki to kai ma kaji wa muqaddimatul jima'i makruhatul lisa'im malan yace muqaddimatul jima' sune abubuwan da ake yi kamin a kai ga saduwar aure shine wasanni kenan wasanni da iyali makruhi ne ga mai azumi kal qiblati kawar sumba mutun ya sumbaci matarsa wal jassati da kuma shafa ta jin daɗi shine aljassa ma'ana shaha ta jin daɗi ka taɓa mace don ka ji daɗi wan nazaril mustadam da kuma kallo na dawwama me yake ne da kallon no ma'ana dai kallon so ai an san kallon so ko a wannan wannan ko ko gwabraye sun san wannan yawwa wal mula'abati kallon kuri ake ce mishi kallon kuri da Hausa yawwa kallon kuri ka kura mata ido kana kallanta amma ba irin kallon haka mai harare ba a'a ana yi ana lumsa idanu bari a koya muku shi ma wal mula'abati ana gan da ko da kuma wasa in ulimati salamatu min dalika wannan duka makruhi ne idan mutum ya san zai iya zai iya karewa lahiya ma'ana ya san in an yi wasa za a kare lahiya ba za a yi tazarce ba to makruhi ne wa illa haruma alaihi dalika amma in ya san za a iya zarcewa ana gane da kyau ko to ya haramta a gare shi yi wasa da matar shi lakinnahu in amza min min zalika fa alaihi alqada'u faqat sai dai in wurin wasar mazi ya hoto to wannan akwai biyan azumi a kansa to nan kuma ba ta sabuwa bindiga a ruwa ala gan da ke ko yawwa idan mutum yayi wasa da iyalin shi abubuwa guda biyu suke iya faruwa imma mazi ya huto ko mani ya huto dan mani yana iya hutowa in wasa sai yawa sosai yana iya hitowa in mani ya huto to azumin ya lalace sai an mi sai an biya shi magana mafi inganci babu kafara amma in da gangan ne dama yayi wasan dan mani ya huto to shi wannan akwai mi akwai kafara akan shi to amma in mazi ne ya huto shi wannan babu komai akan sa magana mafi inganci babu biya kamar yadda malikiya suka ce akwai biya babu biya wa in amna fa alaihi alqada'u wal kafara yawwa nayi riga malam masallaci amma wannan karin magana fa ai haka yake dacewa ma ka riga malam masallaci haka ake so to amma ana ganin shi ne dan in mutun yayi sauri a wajen abu yace idan kun mani ya hoto wajen wasar to dole sai ya biya azumin kuma sai yayi me sai yayi kafara kenan shi yasa in ka san ba za a kwashe lahiya ba to kai da matarka ayi lami sasa an san lami sasa ko yawwa ayi nesa da nesa kallon kura nesa da nesa kallon kura ai kun san kallon kura ko ai ba za ka zo kusa da ita ba ko ka zura mata hannu to haka ake shi yasa lokacin manzo Allah wani sallallahu alaihi wasallam don gudun don gudun kada aje ya shahi iyalin tasa har a wuce gona da iri sai ya ce mata kekawar ma'aihiya ta ce ma'ana sai ya faɗi kalma ta zihari ma'ana shi ya faɗi wannan ne don saboda ya hana ma kan shi zuwa gare ta to kuma sai aka yi gudun gara aka faɗa a mi yawwa aka faɗa ramin zago wajen neman gira aka rasa ido yawwa to ka gani yanzu kuma wannan wata kafara ta hau kansa ta mi ta wannan ziharin da yi ba a yin zihari amma sai dai mutum ya kiyaye wa qiyamu ramadana mustahabbun muraggabun fihi shi yasa akwai malaman da ma su kai tsaye ma ce ma suke yi haramun ne ka kusanci iyalinka daga cikin su ina kyautu san akwai Aisha shi yasa da ta faɗi wannan sai wani ya ce to ai manzo Allah na yi sai ta ce wa ayyukum yamlaku irbahu aksara minhu aw kama qalat to ai shi manzo Allah ya iya kiyaye tazararsa tazarar wandansa a takaice dai ba haramun bane amma in ka san za a wuce gona da iri ami a kiyaye musamman in ana angwanci qiyamu ramadan yasa wasu malamai suna ganin azumi a lokacin ramadan kuna ana iya jiho ango cikin matsala ana daura mace da a ɗora mutum aure cikin azumi to ka gani ana hawaɗa cikin matsala wa qiyamu ramadana mustahabbun muraggabun fihi tsayuwar ramadan ma'ana yana nuhin tarawihi ko da an ce qiyamu ramadan ana nuhin tarawihi da kuma qiyamul layli duk suna shiga mustahabbun mustahabbi ce muraggabun fihi an kwadaitar game da yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaji nan kadai kaji mi baya kaji na aka ce kaza rasulullah wannan shine fiqihu ana gane da kyau ko yawwa wannan duka dama shi wannan littafi na mukallidi ne da aka wake ce ma mukallidi shine wanda yake karamin dalibi ma wanda ya nisa a karatu to shi wannan idan ya ji irin wannan magungunan zai iya mi zai iya kiyashin su da hadisan da ya mi ya karanta ban kama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda yayi tsayuwar ramadan kiyamul laili ta ramadan dan imani da neman lada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa yustahabbu linfiradu bihi kuma an hi son mutum ya kibanta shi kadai yayi tarawihin sa ko qiyamul laili in lam tu'affalil masajid in dai ba a kaurace ma masallatai ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani magana mafi inganci an yi son sallar tarawihi da qiyamul layli ga Ramadan a hito masallaci ayi domin shi zai baka falalar hadisin manzon Allah da yake man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya salla ta qiyamul layli ko tarawihi tare da liman har aka sallame tare da shi to za a bashi lazan kaman daren gaba ɗaya yayi ne ka ganin ma'al imami aka ce tare da liman liman kuma ana nufin ratibi na masallaci kina wannan yake nuna a hito a masallaci a shi yahi sai dai in ba na azumi ba ba na ramadan ba to shi wannan kowa ya a gidansa shi yahi khairu salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba hadisi ne mafi alkhairin sallan mutum ita ce a wadda yi a gidansa in ba sallah ta ne ba in ba sallah ta farilla ba a nan littafin yami ya zo ƙarshe a takaice a ajiya na ce muku akwai albishir ko? to daga a silsila ta karatun fikihu daga ashmawi sai wani littahi yawwa sai iziya albishirin shine kenan za mu sa iziya ko ba da jimawa ba aka ce karhe a bige shi da zahin shi ko yawa mai yiwa akwai wanda ba zai kai wata guda ba a raye to ai duk littafin da ka karanta za ka ga ladarsa a cikin me a cikin mizaninka idan ka halarta mai yiwa rai ya yi halinsa za ka gani a cikin ayyukan alkhairin ka ka halarta a wajen karatun mi a wajen karatun iziya kuma a ina ka yi karatun a masallaci shi kuma iziya bayani ne akan littafin Allah don hukunce-hukuncen alkur'ani ne a ciki kinan insha Allah sati mai zuwa rana yau ta jiya alhamis mai zuwa za mu ci gaba da mi da iziya na so mu sa sarari na sati guda to balaguro ke gare ni sati na sama to in na ce sai sati na sama kenan cikin balaguro ne to mai yiwa ba zan kai wannan lokacin ba to shi yasa na ce mu yi shi a sati mai zuwa in so sati na sama sai in kama hanya zuwa balaguro in mun dawo shi ma sai a dora daga inda aka tsaya insha Allah kenan dai sanarwa za ta hutu daura ta biyu ko ta uku za mu ce tunda an yi ta halari ko a cikin littafin iziya insha Allah to sai da littafin iziya ya ɗara wannan yawa to shi nake gani an yara alhamis ba da sahi za a yi ba ko ya kuwa gani yawa da a samu isasshen lokaci a ƙare shi kenan za mu fara tun da sahe ƙarhe tara har zuwa olala in ji turawa ko yawwa to wannan shi ne kenan in Allah ya kai mu kenan sati mai zuwa za a ci gaba nan dai za a ci gaba in kuma akwai masallacin da za su iya ɗauka ko ha buɗe take ko a ci gaba nan dai tunda abin da yasa nan nan kamar na ga ya zama centerville shi yasa ku ga lokacin da aka tara mu daga wancan masallacin mun yi ta samun mutanen da suka bi jirumin da zo masallacin su mai karatu sunan abi dawud wanda hatta shek abdul malik samis ya bani dama in zaɓi masallacin nan saboda biyu hada prof sabi'u musa shi ma bani damar ina damar in shi masallacin shi a ci gaba dukkanin su nake dai sai na yi tunani to da ƙarshe nan kin na ga ya hi dacewa alhamdulillah su ma ko da muka tambaya muka samu dama bayan mun fara kuma wannan karatun aka ga alkhairin da mutane suke taruwa su da kansu yan uwa masu masallacin suke ce mini an sun kai wajen mutum biyar da suka rakuwa suna tambaya su ma suna so a ba su dama su dama a nan wurin ana gane da kyau ko to kuma suka ce a su ni suka ba dama ba za su ba wani dama ba da abin da zai kama da haka dai ce to insha Allah za mu rike wuri a raya shi ta yanda zai kasance ko inda malami biyar ke ba da karatu ba zai hishe rayuwa ba wanda shi ne kenan insha Allah kenan dai sati mai zuwa za a ci gaba da karatu na iziya da yardan Allah a nan za mu dakata na so mu buɗe hanyar tambayi to muna da karatu na bayan magariba sunan abi dawud kenan ba za mu ba da wannan hanya ba don saboda mutane akwai wanda sai sun je gida su komo za mu tsaya daga nan masu ba da shahada ban sanya ne za a yi ba a tambayoyi na takarda to wata ta ce ina tsammanin tabbayar daga mace ce ko wani miji dai ne babu dai alama ya ce malin tambaya ta shi ne kuka ce duka abun da yake ba jiki ƙarhi yana bata azumi to wanga AC wa mai ba jiki sanyi mai ba jiki sanyi ana gane da kyau ko yawwa to ina tsammanin bata gane maganar ba ma'ana muka ce duk abun da zai shiga a jiki da za a sanya wa a jiki ya mi ya shiga ba ta mi ba ba ta baki ba ai shi wannan eshin ba sanya shi bane ake ko kana jin shi ne a cikin jiki a fatar jikinka bai shiga ba a cikin mi yawa a cikin jikinka kuma ana nuhin abin da za a sanya wani wani abu dai wanda za a sanya na ruwa ko abu ko abin da ya kama da haka ya shiga a cikin jiki in dai a matsayin ƙarin ƙarfin jiki ne to a matsayin abinci yake yana mi yana karya azumi shine muka ce kenan ya kasance dai abu ne wanda yake fudur ne ko kuma wani ruwa ne ko abin da ya kama da haka sai ta ƙarshe malam tambaya ta ita ce idan mutum ya ƙare sallah sai ya lura da abinda sai yauwa sai ya lura da abin da ya mishi daɗi sai ya yi murmushi shi laifi ne ma'ana tana mutum na cikin sallah sai ya ga wani abu ko ya tuna wani abu wanda ya mishi daɗi sai ya yi murmushi shin wannan murmushi yana lalata sallah ina jin bata halarta karatun jiya ba ko yawwa da kuma na ahalari yawwa shi murmushi baya lalata sallah ana gane da kyau ko sai in sauti ya hoto in sauti ya hoto to wannan ba murmushi bane shi ake ce ma qah qah qah qah a larabci haka ake ce mishi amma shi tabassum yawwa kaji shi sannu sannu ne ko iska kenan sauti bai hitowa da shi wannan baya lalata azumi wallahu ta'ala a'lam da ƙarshe muna godiya ba adadi ga matasa 'yan kwamitin dalo alal khair akan wannan kokarin da suka yi ta yi na kai kawo shirya shahada da yaɗa sanarwowi Allah ya saka musu da alkhairi da kuma 'yan media hada ma ɗan uwa masu meke da suna kafar annur tv tun daga wajen basura suka zo don saboda halarta wannan karatu da su aka fara har aka kare Allah ya saka musu da alkhairi ya sa musu a cikin mizanin su sai kuma kwamitin masallaci wanda su godiya ko da yaushe ne kun muke ba adadi Allah ya saka musu da alkhairi kenan nan zamu ce subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shahada kenan za su kira sai a ba kowa kenan ba ma ce an sami kuro ba ko ko ce an sami kuro ha dan yanda dai za a yi sauri dan a salami kowa to yanzu bari in barku dai sai ku yi abin ku Thank you.